السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau idan ba manta ba muna sha hudu ga watan safar hijira 1445 wanda ya yi daidai da ranar 30 ga watan ut miladiya 2023 alkhairan da yake cikin wannan rana ko muna roƙon ala datar da mu shi abinda yake shirri ne muna roƙon ala kare mu muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazin iya ulumuddin islami wanda yake a masallacin munira unguwar bani fondude daidai kasuwar bankane birnin niyami a jamhuriyar nijar muna tafsiri a cikin suratul isra'i tun daga farkon sura Allah ya sa mun zo aya na 87 yau za mu tashi aya na 88 zuwa abinda Allah subhanahu wata'ala ya so Allah maɗaukin sarki ya taimaka mana aya na 88 a cikin wannan sura tana farawa ne da faɗin Allah subhanahu wata'ala قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن النظام التاج كم منت آية بيو كافون ونن آية الله بين من الشيوى ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم مكسو sai mu tafiyar da abin da muka yi wahayin shi zuwa gare ka mana inda Allah so Qur'anin sai ya dauke shi ya zama to babu Qur'ani ba shi a haddace kuma babu shi a rubuce thumma la tajidu laka bihi alaina wakila kuma ba ka samu wani wanda zai hana mu mu yi haka in mun kasu mu yi haka illa rahmatan min rabbika sai dai rahama daga gurin Allah sai bar Qur'ani maza sun haddace shi a cikin zukatansu da kuma wa'inda Allah ya ma arzikin haddace alƙur'ani shi yasa Allah ya ce inna fadlahu kana alayka kabira lalle fadlan da Allah ya ma manzo Allah tana da yawa ga annabta an baka ga qur'ani an baka ga musulunci alhamdulillah muna gode wa Allah da wannan ni'ima da ya mana to ci gaba qur'ani mai girma mahalli ne na kan harin makiya kuri ne da makiya manzo suke suka a kai su yi habaici a yi hasara kowa na ganin manzo Allah bai kware ba sai su shi Allah da yake ya san laraba mutane ne masu fasaha suna alfahari da iya magana sai ce to inda kun iya magana kun kware da iya faɗi to in kun isa ku zo da kwatankwacin alkur'ani manan inda dai magana ce ake ta kuma ku yi taku wadda ta yi kama da alkur'ani sai sa Allah ce da manzo kulka ce da su la'inish da ma'acil insu wal jinnu inda aljannu da mutane za su yi haɗaka su haɗu wuri guda kowa ya taimaka da nashi shawara ala ayyatu bi mithli hadha alquran dan su zo da kwatankwacin wannan alqur'ani la ya'tuna bi mithlihi ba sa iya zuwa da kutumbashin alkur'ani walau kana ba'dhum li ba'din zahira ko da sashi zai taimaka ma sashi ba sa iya zuwa da shi duk wata magana in dai ba qur'ani bane zaka ga soki burutsu ne duk daɗinta sati guda sai ka ji ta ishe ka yau mutum ya zo da labari shi gaya ma shi in an jima ya zo shi maimaita ma wannan labari karon farko ka fa ji daɗin labari amma sai ya zo ya ƙara maimaita ma irin shi bai rage ba bai ƙara ba an jima kuma ya ƙara maimaita ma shi gobe ya zo ya maimaita ma shi jibi in ya ƙara saka ce ya haukace ya labarin ya ishe ka amma dai baka gani ƙur'ani kullum sai ka karanta fatiha so 27 karanci kenan amma duk sadda ka karanta sai ka kawo baka ma taɓa karanta ta ba yanzu dai an ji sallar isha'i mun karanta liman ya karanta mun ja mun ma mun karanta in an jima karanta ta zamu yi kuma tun da muka taso haka ne amma har yanzu ba taba kosawa ba in bin da qur'ani babu labarin da yake dauke da wannan suratul baqara in kana son haddata ka maimaita ka maimaita ka maimaita su 100 su 200 su 300 in ta zauna duk sadaka karanta sai ka ji ka wabba ka taba karanta ta ba kenan ana iya labari na ƙarya a ce ga mu ma namu labari amma ba irin ƙur'ani ba ne don da ka maimaita so ɗaya so biyu sai ya ishe ka wannan kaɗai ya saka san ƙur'ani mu'ujiza ce ma ka ji surorin nan ita karanta su amma kullum kamar sabi ne to shine Allah ya ce inda aljanu da mutane za su haɗu su ba da junansu gudunmuwa don su zo da irin alkur'ani Allah ce wallahi ba za su iya ba ko da sashe zai taimaka mu sashe walakar sarrafna linnasi fi hadha alquran haƙiƙa mun bayyana wa mutane a cikin wannan alkur'ani min kulli mathal daga kowane irin misali ma'ana ta kowane bangare mun bayyana wa mutane yadda za su gane su rahauta mun bayyana musu hanyar da za su bi su halaka kowane irin bayani mun buga wa mutane don dai su hita daga cikin barna su koma cikin daidai fa'a ba aksarun nasi amma fa yawa daga cikin mutane sun ƙi su karɓi wannan misali su karɓi bayanin da muka masu a cikin alkurani illa kufura sai dai yawan jayayya kawai ana ba su karɓi gaskiya ba sai dai kafar cewa magana ba biyu da za ka yi mutum misali ka kwatanta mai ƙurani ya yi ka iya kwatanci da misali to amma in mutum bai da rabo duk kwatancin da ka yi mai bai karɓa saboda allah bai nufa ya karɓa ba waƙalu sai suka ce su kafaran makka lan nu'mina laka ba za mu yi imani da kai ba hatta tafjura lana min al-ardi sai in kasa an bude muna daga cikin ƙasa ruwa na hituwa yambu'an kamar kogi ma'ana sai mun ga ruwa na bulbulowa kamar idan ruwa sannan mu imani da kai ma'ana yadda qadiyin yake kamar yadda Imam al-Baghawi ya ambata a cikin tafsirin sa ma mushrikai suka kira manzo sallallahu alaihi wasallam suka ce da shi idan kuɗi ne kake bukata mun yadda kowannen munan kasan mai kuɗi ne kowa zai ɗibi nashi kaso na kuɗi ya tara sai a baka ya zamto kayan kowa kuɗi don ka daina wannan dawa zala ya ce hawa ba da wannan ne Allah ya kone ba ni Allah ya kone ne a matsayin manzo in muku gargaɗi kuma in yi muku bishara in sarauta kake so a baka sarauta ya ce ba shi bane duk abin da suka nema su bashi dan dai ya daina wannan wa'azi ya ce ba shi ne bukatar shi ba shi ba kowa bane manzo ne to da suka ga wannan bai yi sai suka ce to bari mu kore shi saboda mu sa shubha ga masu bin shi su daina bin shi sai suka ce to ai mu in ka ce mana kai annabi ne ba mu yadda sai mun ga wa'in ga abubuwa in ba mu gansu ba to kenan ƙarya ce ƙarya ce garin makka kaga gashi nan zagaye yake da duwatsu wanda ya je makka ya gani duwatsu ne ga sunan ko'ina za a ga inda ma ake wannan wurin tattaunawa zagayen duk duwatsu ne sai suka ce to kaga duwatsu ga sunan a bushe wuri yake in to kai annabi ne to ya tsatsage ruwa su rinka hitowa mu gani to wannan sai mu yi da annabi kake amma in baka yi muna haka ba ba mu yi inda za ka ga makka ruwan sha ma kai na ake yi za ka ga gida ya kai gida amma babu ruwa sai dai a sayo ruwa a zaka a zuba in sun kare a tasi mu nan nan ga gidan ka sai ka ga da miliyan ka guda ko bi kai forage sai sai ga gida ne miliyan dubu amma babu ruwa sai dai a sayo ruwa a zuba masa kenan suna da bukatar ruwa ko ba su da shi ne suka ce to babu laihi in dai haƙiƙa kai annabi ne ba mu imani da kai sai mun ga ruwa na kulkulowa ko ina shine wa qalu lan nu'mina laka ba za mu imani da kai ba hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a sai ka kulkulo mu da ruwa idanuwa ruwa daga ƙasa suna hitowa sannan mu imani da kai idan yayi haka za su imani da shi wannan ma'ana rashin tafaɗi ne mahaushe ya ce in baka iya faɗa baka iya ƙere haka ne saboda ai tun farko sun ce mai nuna musu hakikanin shi annabi ne ya nuna musu dai isra'ila mai raji suka ce ƙarya ne ai farkon sura kenan ko ya ce musu a da gaske ne suka ce nuna mana to baitul maqdis ya yake Allah ya kawo su da yace ko te kaza akwai kaza ko te kaza akwai kaza wa'inda suka san wurin suka ce wallahi haƙiƙa haka ne to in ka tahi wace hanya ka bi ya ce na bi hanya ta kaza ta suwa da suwa ka haɗu da su na haɗu da suwa ne da suwa ne kai hamma na tarar da su raƙumin su ya bace raƙumi iri kaza daidai lokaci kaza da suka daga aka tambaye suka ce gaskiya ne suka ce kaya duk ba mai daba sihiri na yin wani wannan wanda bai ishe su hujja ba ya ishe su hujja suka ce da shi in kai annabi ne ga wata ne ya rabu biyu ɗai ya faɗa ɓangare kaza ɗai ya faɗa ɓangare kaza suka ce za mu imani da kai watan ya rabu biyu ya faɗa inda suke so suka ce wallahi ƙarya ne amma in mu sihiri ya kama mu ɗan gari kaza sihiri bai kama su a je a tambayo su in dai su ma sun ga abin da mun ka gani to gaskiya ne aka je aka tambaye su mi ko kaga ya faru suka ce irin abin da ya faru lokaci kaza shine ba mu mamaki suka ce to kuma sai ya gama kaga to yanzu ga tambaya kafin su mai ta sun ga abin da yake wannan zama bin mamaki amma sai suka ce to bari a mai da abin rigima in dai kai annabi ne to mu ga idanun ruwa suna farfarowa ko kuma au takuna laka jannatun min nakhilin ko zama kana da gona ta dabino وعنب لكم إنبي فتفجر الأنهار خلالها قول موسى لك قل قلوا أتكن وننبون التاكا تفجيرا ونئن قل قلوا تنقسم قل قلوا لكره ما نقول لك تهتقوا kace kai annabi ne kuma baka da kosisi miya gare ka in kai annabin gaskiya ne a yi mun kuɗi mana yace a'a annabta ba kuɗi bane inda tara abin duniya ne kuɗi ai da annaba sun yi kowa tara kamar yanzu ka zo kana wa'azi kana stars wani sai ka gama sai ce ya da shi Allah shi ma inda ya samu da waya haiwa talauci da ga dawa shi ga shi suna yin haka wannan magana an gaya wa manzon Allah ita kai kuma mai da'awa dan wani ya soke ka saboda kai talaka ne kana dawa kai dame ka ba komai bane ngana ko talauci jama'a ba aibi ba ne talauci ba aibi ba ne inda ba kana da talakar zuciya ba ne amma inda zuciyarka ba talaka ba ne don ba ka da ko sisi a jo kakka damu allah ya ma ni'ima da dama wani yau in bai da dala bai iya kwana sai kuma an gane kuma zai ji allah ma sai ya tsana don mi an kawar shi haka amma in kana da wadatattar zuciya sai ka gaba ka da ko sisi ba ka kauɗe ba a ganiya haka ake son musulmi ya zama wallahi inda a ce abin duniya shine abin da ya kamata a samu annabawa Allah da ba su yi talauci ba shi yasa haka kaga ana ga wa manzana in ka ce annabi ne na gonarka mi ajjarinka nawa kake da shi ta ƙare ba ta ƙare ba sai wasu suka ce da shi autus bitas sama'a ko kuma idan ka ce kai annabi ne ka ya kadda yanki na sama mana ka roƙi ubangijin ka wani yanki na sama ya faɗo kama za amsa alaina kamar yadda ka gaya muna ai dama kana ce mana in bamu bi Allah ba sai azaba ta faɗo mana daga sama ko to ka ce azabin mu ga yankin ta daga sama ya faɗo inda gaske ne shine yake cewa Allah yake cewa aw tusqita as-samaa ko kuma ka rifto mana da wani yanki na sama kama za'amta alaina kamar yadda kake gaya mana kisafan wani irin yanki na azaba ya fado mana aw ta'ti billahi ko kuma kai Allah kada kake fada kana da shi to ka zo da shi wal mala'ikati da mala'iku su ma su zo kabilan mu gansu ido da ido daga muqabala ne mu gansu ido da ido mu ga Allah kama nan akwai izgilancin da ya wuce wannan wallahi duk da kake da awa a yanzu ba ka ga izgilancin da manzo Allah ya gani ba izgilanci da irin wanda manzo Allah ya gani ba ka ganshi ba bai zo musu da Allah ko ya kawo musu mala'iku su gani in ne in dai su in yana son su yi imani kuma wannan abin da suke faɗa fa ba gaskiya bane ma a'a kawai dai idan su musguna mai ta hanyar faɗin magana mummuna aw yakuna laka baytun min zukhrufin ko kuma ya zama kana da gida na zinariya zukhruf zinariya ma'ana kayan ado na kirgali ya zama gidan ka yayi na kowa kyau aw tarqa fi samai ko kuma ka hausa mu muna gani ka hausa mu babu babu tsani mu sa idan mu kalle ka in ka hausa ma babu tsani za mu za mu yadda da kai wai koda ka hausa ma ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه to ba za mu yi imani da hawan saman da kai ba sai in mun ga ka hausa ba ka sauko da littafi ka zo kana karanta mana Qur'anin da ke nuna kai annabi ne sai in mun ga wannan sannan mu yi imani da kai kaga wannan ayar tana nuna mana gidan manzon Allah babu wani kele-kele ciki babu wani abin ado a ciki kun fahimta wasa kenan in Allah ya sa ma arziki ka samu hili kai yi bukka ka gode wa Allah ka kai ga kowa inda duniya ne ka ce ba kowa inda ɗakin manzo Allah kamar da tarihi ke nuna inda ya shiga ya miƙe ci ne to wurin ya ƙare sai dai wurin sallah zai sauya inda za ka gane ɗakin manzo Allah ba wani mai yawa ba ne aisha ta ce in yana sallah zai yi sujada sai ya tura cinanta kinan tana gehen ɗaki shi ma yanzu yana ba su duniya sun ɗauke ta wurin ibada a samu inda za a kwana in sa ya yi a ci gaba da ibada jima'a yau kaka muke wani yana da katisan yana ganin bai ishe shi ba ya gina sisin yana ganin bai ishe shi ba ya gina gida uku ya sahaya yana ganin ba su ishe shi bai tanaji ba laye gode wa Allah don haka mun ɗauki wannan sai mu huta ba laifi ba ne in Allah ya wadata ka ka gina gida mai kyau ka sa komai cikin gidanka ba laifi ba ne amma me ka kuma kakka damu don gidanka na ciyawa ne abin da ake so kenan kakka damu dan kana cikin tol wanga yana sama ya tashi kakka damu dan wanga yana saman yana gida babban gida kai kana cikin gidan laka a da dare yayi ne ruwa sun zuwa akwai da zaka shige a dauke eh to yaya sa kada ka tuna wannan aya a to in ni na kwanta cikin gidan ciyawa ba mamaki daki na hana manzo Allah fadi to kina wanda ya ne daraja ya kwanta inda bai kai nan ba to bale ni alhamdulillah sai ka gode wa Allah yanzu mutum ya kwana fale da sahi kun ka haɗu wurin biki kai kuma gaje can bayan ka je kwana to ka kwana cikin bukka kun ka zo kun ka da Allah duk ina kun ka kwana kowa a gida ya kwana to a ɗauko hoton gidan da ya kwana a manno a bayan shi a ranka ga gidan da ya kwana ga kuma ga haka abu an ya kwana an tashi daga jama'a wallahi mu kwantar da hankalin mu kuma mataye mu fahimtar da su su fahimci wannan ke mace ba aibi ba ne don wannan tana cikin bila ke kina cikin kwano miya aibi a ciki duk gida gida ne inda aibi ne manzo mu da bai kwana gidan da mu yau muna kwana gidan da ya yi na manzo Allah inda aibi ne Allah bai bari ya haka Allah samu dace da kaka daina gidanka wani yana nan kullum yana ganin wala dan dai san dai san miji aka ne shi dai samu wani ya samu san metar san ba dai san ba alhamdulillah ko ba ga wani na ne muke aw yakuna laka baytun min zukhrufin ko ya zamanto kana da gida na zinariya aw tarqa fi samai ko ka hau ka tafi sama ko ka hau sama walan nu'mina liruqiyika ba za mu yi imani da hawa saman da kai ba hatta tunazzila alaina kitaban naqra'uhu sai ka sauko mana da littafi gashi a hannunka mu karanta mu gani ko ce da su subhana rabbi sarki ya tabbata ga ubangiji na hal kuntu illa basharan rasula ai ni ba wani abu bane ni ho mutum ne kuma manzo na Allah kina ban da bukata sai na yi wani babban gida ba wani matsala bane ko da addashi ku rike kun ji amsa kasan dai wanda amsa da jinta kasan da dagurar Allah na yake mutum ya zo ya ce ma ina da kaza ina da kaza tsawala kana da kaza Allah ne ya baka Allah ta yi riko da Allah shi da abin da ƙara gaya ma shi ne yake cewa wa ma mana an nasa an yu'minu ba abun da ya hana mutane imani idh ja'ahumul huda yayin da shari'a ta zo musu illa an qalu sai abin da suke cewa abu asallahu basharar rasula yanzu Allah zai aiko mutum ya zamo shi ne manzo? ai ba mutum ya kamata aiko ba kamata ya aiko mala'ika mana ko abin da ya kama da wannan amma mun kawo aiko mana mutum kenan abin bai ba mana ulka ce da su lauka na fil'abdi mala'ika da a ce mazauna ƙasa mala'iku ne yamshuna suna tafiya mutma'innina a natse saman ƙasa da nazzalna alaihim minas sama'i malakar rasula da mu aiko musu mala'ika daga sama ya zama manzo a gare su to mazauna ƙasa mutane ne ba mala'iku ba dan haka mutun mutane mutun ya kamata aiko musu kun ji amsa kun ga har yanzu bai bai hada da su ba su ce kaza a ba su amsa shin ku ku ce aiko muku da mala'ika ku mala'iku ne ku ba mala'iku ba ne inda ku mala'iku ne sai aiko muku da mala'ika to ku mutane ne shi sai Allah ya aiko da mutum zuwa gare ku mutum dan ta'adda ne gaskiya ul kafa billahi shahidan kace da shi Allah ya isa ya zamo shaida baini wa bainakum tsakanina da ku innahu kana bi ibadihi khabiran basira shi ya kasance game da bayansa khabiran mai ba da labari ne mana shi ne ya san abin da ya dace da mutane basira kuma shi mai gani ne shi yasa da ya tashi aiko wa mutane sai ya aiko musu da mutum bai aiko musu da mala'ika Allah ya kare mu ومن يهد الله دم متمن ده الله يشرير فهو المهتدي shine yake shirye shine yake kan shirya duk wanda Allah ya shirye shirye ne wa man yudlil wanda ko Allah ya batar da shi falan tajida lahu waliyan a awliya min duni ko falan tajida lahum ba za ka taba sama musu awliya ba masoya ko majibanta al'amari min dunihi koma bayan Allah subhanahu wataala mana ba wanda zai iya datar da su ga shiriya wanda ba Allah ba amma ai inda kwatamce shi ke shiryarwa kun kwatamce da manzo Allah ya wasu ya isa su shirye kuma duk wani da yake gwani ne na kwatance bai kai manzo ba sallallahu alaihi wasallam amma duk wani kwatance yayi musu sun ki su karba kun san dalili Allah bai shirye da su ba shi yasa da ƙarshe Allah ya ce kak ku yi mamakin sun yi wannan tattaunawa da manzo ya ba su wa'inna an so shi sun ki su karɓa dalilin Allah bai shirye su da haka kullum mu rinka neman shirya a wurin Allah ya shirye mu kuma kada mu yi alfahari da shirya mu roƙi Allah ya kashe mu akan shirya kasan shi wani kullum ya ganshi ustazu in ya kalli kowa rena shi yake yana ganin ka wani sai dai da Allah ya baka san ƙarshen ka ba ka roƙi Allah ya shirye shi kai ma ku roƙi Allah shi ba kyakkyawan ƙarshe amma duniya dai in ba a mutu ba akwai saura na ɗaya kenan na biyu duk lokacin da ka ga mutum ba kan shirya yake ba kai kana kan shirya a ganinka to ba kai ka shirya da kanka ba nan bayan ka bane shi ma da ya bace ba shi ya batar da kansa ba yin Allah ne to kai ka roki Allah ya tabbatar da kai akan shirya shi ma ka roka masa Allah ya shirye shi wa yahshuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim Allah zai tashe su ranar alkiyama akan huskokinsu wa umiyan suna makafi ba sa gani wa bukman suna bibaye ba sa iya magana wa summa sannan suna kurame ba sa jin magana haka za a tashe su wa ma'awahun jahannam makomansu ita ce jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira duk lokacin da wata wutan khabat ta zage belanta ma'ana ta yi ƙasa zidnahum sa'ira sai mu ƙara mata itatuwa mu ƙara mata mu ƙara hura ta don ta kona su haka za su zama har abada idan ka kalle wannan ayar tana sifanta mana halayen wa'inda ba su shiryu ba suka koma ga Allah suna da mummunan hali za su shiga halin kuramci halin bebanci halin makanta sannan in za su yi tafiya za su yi tafiya akan huska ne ba akan ci ne ba akwai abin mamaki a nan ko babu mutum ya rinka yin tafiya akan huska ba akan ci ne ba jama'a tana yi ai wannan tambaya aka yi shi ne maza Allah ya ce allan da ya ba mutum dama ya tafi akan cinansa a nan duniya to shi zai kuma canza tahiyar ta koma kan huska a lahira kuma haka za a yi ta cikin yanzu ma da kaga ana tahiya akan cinai sun ɗauki mutum don yana tsari ne na Allah inda Allah ya so ku mutane ba kan cinai za ku rinka tahiya ba sai ku rinka tafiya akan huskokinku kuma haka za a rayuwa na haka Allah yake son ta to amma da yake nan duniya ana rayuwa ne na karamci sai ake tafiya kan cini su kuma lahira za su yi rayuwa ne na kaskanci kan huska za su tafi yaya za su yi tafiya a kan huska haka Allah ya tsara imani da haka gare ka kai wajibi ne amma ya lamarin zai kasance ba matsala ka bace ko ba haka ba ne sannan tambaya na gaba ai akwai wurin da Allah ce wa al-mujrimuna nara ko mujrimai za su ka wuta kuma Allah ya faɗi cewa wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina za su rinka cewa mafatan jikinsu dan me kuka muna shaida a wani guri wa idza ulqu fiha sami'u laha taghayyuzan wa zafira in an jefa su cikin wata za su rinka jin karan da take yi da sauran abubuwan da take na nurdudi na asaba wa'inga duka suna nuna a lahira ‘yan wuta za su ji kuma za su gani kuma za su yi magana to amma a wagga aya Allah ya nuna cewa za su je ne umiyan mukafi wa bukman kuma su zamo ba sa iya magana wa sunman kuma su zo kurane to ya za a yi a haɗa wa'inci ayoyi da wannan aya ko ba haka ba ne kinan yana nuna tabakatin ne mataki-mataki ne inda Allah yake son su yi magana sai ya ba su dama su yi magana shi ke da iko akan haka inda yake son ya bari su ci wani abu don musiba gare su sai ya bari su ji inda yake son su ga wani abu sai su gani don ya zama musiba a gare su inda baya bukata haka kuma haka ma zai kasance ba inda wayancan ayoyi da wanga aya duka dai yana tabbatar da cewa dukan su ya faru babu abin da ba zai faru Allah yake cewa zalika jazaohum wannan shine sakamakon su bi annahum kafaru bi ayatina domin su sun kafirce wa ayoyin mu wa qalu suna cewa a idza kunna izaman yanzu mu idan muka kasance kasusuwa waɗanda sun riddige sun daina aiki sun lalace wa rufatan muka zamo ƙasa nama wanda ya fatattake a inna lama ba'uthu na halkan jadida yanzu mu za a tashe mu sabon halitta yanzu ne abin da suke mamaki yanzu mu za a tashe mu kamar yadda muke yanzu abin da suke mamaki kenan kai baka mamakin babu ka aka yi ka ba shi an matsala ka ba wayan da matsalar ka ya za a yi a tashe ka bayan ka mutu aga wannan babu tunani ke shi yasa sai Allah ya ce da su a walam yarau shin ba su ga cewa ba annallahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda shi Allah da ya halicci sammai da kasai qadirun ala an yakhluqa mithlahum ai yana da iko ya halicci kwatankwacinsu mana in yana so ku mutane da kuka lalace Allah yana da iko ya ƙara yin irinku ko kuma samman da Allah yana da iko ya ƙara yin su inda shi ya iya ne waje alalahun ajalan kuma ya sanya musu lokaci larai bafi wanda babu shakku game da aukuwarsa na cewa sai ya faru fa abaz na illa kufura amma duk da haka azzalumai suka ki karɓar wannan misali suka ki karɓar wannan gaskiya illa kufura sai dai yawan kafircewa Allah mana duka misalan da aka musu sun ki mana ana kwatanta musu Allah da yayi yayi samai daga sai shine kuma yake da ikon ya ƙara yin kwatankwacin ku ko kwatankwacin samai daga sai ayayin sai zame muku misali amma duk da haka sun ga karba ai ga misali a hankalce ni ne ka san yana da fushi ka duka bukatar ka bata wuce jaka goma ba ni na da miliyan goma kuma jaka goma ni na baka ita kuma ka san ina iya ba su don na ba wani ma ba kai ba sai ni ce ma jaka goma nan ka yi bukata da ita sai ka ce in ka yi bukata da ita yaya za a yi ka samu wata sai ni ce ma ni da ni baka jaka goma karon farko ni zan kara ba suka cika baka yadda ba ban iya baka jaka goma na lafa hankali kawai abinda za a dauke ga wani mahaukaci na shi kai da an ka ce za a ba goma shi ya baka kuma yanzu kai kake cewa ban iyawa ta ɓace hankalinka ya kusa mu a mu'amala na mutane kenan mutum da yake zai iya sabawa to Allah da bai saba alƙawari ya ce zai tayar da kai bayan ka mutu ce baka yadda ba yace a shi yayi ka fa kuma eh na san kai kai ne amma ban yadda inda mutu zaka tashi ni kaga hauka ta kai ta ta kai hauka kenan Allah ka samu lafiya yau akwai sanyi ne ko naga mutane na jan kwana ko a kashe minti minti din a bar su ko to kowa ta yi zaune na'am hmm? a ni inda ana kara ba kara min za a yi aini ni ce a kunna min su ta yi Allah ya sa wa dace sai Allah yake cewa ƙulka ce da su lau an tumtamliku na khaza'ina rahmatar bi da a ce ku mutane ku ne kuka mallaki taskokin rahamar ubangiji na taskokin rahama shine mabuɗayyan arziki da mabuɗanyan arziki a hannunku yake ku mutane idan la'amsaktum da kun rike su kun kibarin kowa ya amfana da su don me khashiyatal infaqa don tsoron ciyarwa mana don kakku talauci kanan insanu katura mutum na ya kasance mai yawan rowa ne mutum marwace in yi Allah kun gane misali ko abin kamar yau da ake buga shi da a ce taskar abin da wasu za su ci a hannun wasu yake Allah ce rana tsaka za a zo a tsaida shi don kai ya ƙari ko kuma saboda sun ba ku haushi mun kuma hana muku abin a ba an zo a rana guda an kan ke wani wuta ba eh waye tsammani me yasa an kan ke wani wuta saboda mun yi abin da ba su sako akwai da ba mu Allah abin da ba ya so an taba hana mu rana ko so guda an taba tsaida mu numfashi an taba hana mu ruwa iko sai Allah ba dan Allah shine sarki ba da duniya ta ta kare Jesus sai Allah ce da taskokin arziki a hannun ku yake ku mutane wallahi da kun hana dan kasu talauce inji Allah wani wallahi inda abincinka hannun shi yake yau sai ka kwanda yawa kowa ya matse da yawa za ka kwana saboda ka saba mu amma da yake Allah rahimun ne mu mai da da sahi mu da rana wani ko an takur lahama bai ciyawa amma Allah ya bashi ci ya bashi sha duk abin da ya kamata shi sai shi jama'a mi za mu dauka a cikin wannan darasi abin da za mu dauka na darasi a cikin wannan aya abubuwa na bukata na wasu idan Allah ya sa ta hannunka yake tahowa don sun yi ma ba daidai ba kadar ka taushe musu na abubuwa na bukata in ba haka ba kai ma bukatunka Allah na taushe masu kun yi faɗa kai da matarka ka saba in za ka tauka da ajiye mata yadda ya san ya san ka san to yanzu da kun kawai sai ka ce amma daina ka saba sai ɗan naman miya sai ka ce yanzu ma an daina yaranka duk komi ka kulle inda an taba ka ka nuna karamci duk wanda kake ma alkhairi sai da ka samu sabani kakka tsayar da wannan alheri saboda sun saba ma dan ka tuna rahmar Allah mu ma muna mu Allah laifi amma abubuwan bukata bai hana mu dan haka bari dai in yi saboda ni ma Allah ya bani shi sai Allah yake cewa ulka ce da su law antum tamlikuna khaza'ina rahmat rabbi da a ce ku ne kuka mallaki taskokin arziki na Ubangiji na idan la'amsaktum kenan da kun rike su kun tsira khashiyatal infaq don tsoron ciyarwa a kana da insano katura mutum na da mai yawan talauci ne mai ma'ana mai yawan ruwa ne kaga tsoron ciyarwa mutane da yawa suna da shi shi sa zaka ga wani ya tsara ka ƴaƴana su wuce biyar ko shidda ko ka su wuce bi saboda me saboda ekonomi ciyar wannan akwai masu wannan tsari ko babu sun rabu da talauci talauci Allah yake raba ka da shi arziki Allah yake baka shi ba tsarin ka ba ekonomin ka ba don haka ka bari Allah ya baka ‘ya'ya ko nawa ne ka duki Allah ya ci da masu ba a sa wayo a haraka arziki wallahi ba a sa wayo kuma iyaka iyaka da shiga aiki gona wani kun san yanzu muna da matsala kai mata guda ta gare ka baka samu karawa ba wanga ya kara bi ya kara uku ya kara hudu wai kai ga koma gehe kuna kai cewa ne in ba da hauka ba yanzu shi gidan hayana shi ke mata hudu gare shi yake ni ba haka ne ina tunani shi ke kai ba yanzu matar ka guda ka kasa biya mata bukata wannan lalura ba ta yi shi amma kai ka bibin wani wai shi ya hauka da kai da ke da mata ɗayan da shi da yake da mata wadda duk arziki yana hannun waye ka bari Allah ya ba mutum ba ruwanka in ɗaɗari an gare shi arzikin su yana gurin Allah ne ba abin da shi ka wallahi da yawa da ke shiga talauci abin da ke kama su talauci shiga harakar da ba ta su ba in ka ƙara mata biyu ibada ne ko ba ibada ba ne in ka ƙara ta uku a ce kaya na san mata gare ya mata uku kuma gida haya da shi to ina da yanka in yi ƙara hudu sai a ce halin malam na ya san malaman na san mata gare su ba wallahi ba matsalaka ba ce aure dai ibada ne shi ya ji yariya ya yi ba ruwanka kai dai ɗai gare ka kai fata Allah ya arzita kuku wadata juna gare biyu ka iya ka tsaya biyu kai ne ba matsala ka bace mu daina shiga harkar mutane da ina ci abin mu wuce biyu amma yanzu insha Allah Allah ya sa mu kai dojin Allah ka ba mu arziki to ba muke cewa ba arziki gurin wa yake Allah kai muna arziki mu doki ka su zama suna ci arziki ta sanadiyar mu Allah mun roke ka da gaske Allah ku nuna mana wannan rana kuna nan sai ku ji an ce ma da ya kulli insha Allah ta ina ne za mu tashi ولقد آتينا موسى موسى تسع آيات بينات حقيقة من بيوى النبي موسى آيوي ترى ما بينا سنة مكباشي هنو da sanda sannan tufana da fara da ƙeya da kwaɗi da jini da rashin ruwa da kuma tsaye da dukiyoyin su mutanen da mutanen fir'auna wayan ga ayoyi duka ayoyi ne da ke nuna gaskiyar annabta annabi Musa ma fir'auna da mutanensa ba sa da rabon shirya ba su shiryu ba in duk abin da zaka zo da mutum in ya bace ba zai ba zai gane ba shi yasa Allah yake bayyana mana anan mun zo cikin suratul a'rafi zamu yi bayani akan su wala qad atayna ko da ke mun riga mun yi bayani akan su ko tafsirinmu na sati-sati ne dai za mu zo mu ƙara bayani a kan wa'in ayo. Walƙada sai na Musa tis'a ayatin bayyanat, haƙiƙa mun baiwa annabi Musa ayoyi tara mabayyana, bas albani Isra'il, ka tambaye bani Isra'ila, irja ahun lokacin da ya zo musu, ba ƙwada lahu fir'aunu sai fir'aunu ya ce da Musa, inni la'azunnuka ya Musa masu kora. ni dai ina tsammanin kai dai Musa an sai da ce ka ne siri na kama wanga abubuwa da kake hankali bai dauka annabi Musa shi ma sai mai da martani kala annabi Musa sai ya ce laqad alimta kai dai fir'auna ka sani sani hakika ma anzala haula'i ba wanda ya sabkar da wa'ancin ayoyi wa'inda nuna ma illa rabbas samawati wal ardh sai dai ubangijin samai da ƙasa shi na ya saukar da su Allah maɗaukin sarki ya samu dace basa'ira ma'ana mabayyana ma'ana alamomi bayyana basa'ir wanda ido ya gansu ido da ido kowa ya gani Allah shi ya saukar da wannan wa inni la'azunnuka ya fir'aunu mathbura ni dai fir'auna yana tsammanin ka kai dai halakakke ne kawai in ba wanda yake halakakke ba wani na zai ganin abu ya san gaskiyar abin kuma yake aiki da shi to kai dai halaka ce abbe da kai Allah ka diba wa'annan wannan siyaki na mai da martani da annabi Musa ya mafi fir'auna yace na ji sihiri na ya kama ni kai kuma hakika ka san ba sihiri bane wa'anga ayoyi bai ce mai Allah saukar da su ba inda ai shi ma ya ce Allah ne ko to amma inda ka ce kai Allah ne to ni nawa Allah ubangiji san mai da kasaina to kai da kai kace Allah ne kai ubangiji mi gage ai nan ma akwai raddi ko ba haka bane dan ya ce mai ka san Allah na saukar da wannan sai ce to ai shi ma Allah ne sai ce to a'a ubangijin san mai da kasai shi ya saukar da wa'annan ayoyin to kai ko ubangijin mi kake na'am fa'arada an yastafizza hum ko fa'arada an yastafizza hum min al'ard sai kokari yayin yunkurin ya fidda su Musa da mutanansa daga ƙasar ƙasar Misra fa qaraqnahu wa man ma'ahu jami'an sai muka nitsar da shi da waɗanda suke tare da shi gaba ke daya lokacin da Annabi Musa ya fito da mutanansa fir'auna ya biyo su da aka zo bakin ruwa sai Allah ya halakar da fir'auna da mutanensa Allah ya tseratar da annabi Musa da mutanensa wa qulna min ba'dihi li bani isra'il sai muka ce bayan halakar da shi fir'auna muka ce da banu isra'ila uskunul arda ku zauna ƙasa shine ƙasar sham fa idza jaa wa'adul akhirati amma idan lokacin ƙarshe ya zo ma'ana tashi kina al'akhira ta da shi ne alba'at in lokacin tashin alkiyama ya yi ji ina bikum lafifan za mu zo da ku jama'a jama'a an ka ce lafif shi ne jama'a muzdauja kafir idan jama'a suna da ɗungumin wuri guda kuma suna da yawa sai a ce da su lafifan ba sai a ce jama'a jama'a ba gane ko jama'a yana iya wani suna da yawa ko da a ware suke jama'a to kenan kalmar lafif ta yi kalmar jama'a ƙarfi za mu zo da ku dumbuzo dumbuzo na tashi alƙiyar Allah ya ce wa bil haqqi anzalnahu ana da gaskiya ne muka saukar da alkur'ani nan anzalnahu Allah ce muka saukar ma'ana mu muka aiko da jibril ya kawo qur'ani zuwa gare ka wa bil haqqi nazal kuma qur'ani ya sauka ne da gaskiya abinda duk a cikin shi gaskiya ne wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira wa ma aike ka ba sai dai ka zama mai bushara da gidan aljanna wa nadhiran ka zama mai gargadi daga gidan wuta kan mutane su yi aikin da zai kai su wa qur'anan shi fa alqur'ani faraqnahu mu ne muka rarraba shi ma'ana faraqnahu mu ne muka bayyana shi ya zamo dalla dalla zancen sa ya zamo ba iri guda ba kadibo daga bakar hannasi babu wata magana da a irin wata Allah ce muna muka yi wannan shi ne wa ƙur'ana shi ƙur'ani faraɗanahu mun rarraba shi kenan ka ɗauka mun yi mai guntu-guntu a zancen da yake cikin mun bayar mun raba shi dalla-dalla ba wanda a irin wani mun yi bayanin halas da haram da abin da ya kamata wani alal nasi akan mutane idan ta kara'uhu alal nasi don ka karanta wa mutane shi wannan alƙur'ani ala mukfin ma'ana a hankali a hankali na wani ɗan lokaci nazzalnahu tanzila mu muka sauka da qur'ani saukarwa kaga nazzalnahu muka sauka da shi munajjaman a hankali a hankali gurgurdan bukata har tsawon shekara 20 Allah ya samu dace kulka ce da su aminu bihi ku yi imani da shi ha'un yana kuma ne zuwa da alkur'ani ko dai ku yi imani da alkur'ani aula tu'minu ko ku yi imani da alkur'ani innal ladhina utul ilma min qablihi wa inda aka ba su ilimi kafin sauka alkur'ani idza yutla alaihim in aka karanta musu abun da yake cikin alkur'ani yakhruna lil azqani sujjada sai su fadi su sujjada akan fuskokin su lam huna bi ma'ana fi ana sai su sujjada akan menene akan fuskokin su kula wannan ayar tana bayani ne akan wasu jama'a daga cikin banu isra'ila wanda aka baiwa littafin at-taura su da suke sun fahimci gaskiya sun rike su da haranta musu Qur'ani za su karba su sujada saboda sun san gaskiya ne wanda kuma suka kafirce su ba sa yin wannan sai Allah ya wuce da mu ulkace da su aminu bihi aw la tu'minu ko dai ku yi imani da Qur'ani ko ka ku yi innal ladhina utul ilma min qablihi wanda aka baiwa ilimi kafin shi alqur'ani kenan wanda aka saukar musu da littafin at-taura suka fahimce ta haƙiƙanin fahimta idza yutla alaihim in aka karanta musu alkur'ani yakhruna lil azqani sujjada sai su fadi akan fuskokin sunan sujjada wa yaquluna sai su rinka cewa subhana rabbina sarki ya tabbata ga ubangijinmu in kana wa'du rabbina lamafula haqiqa alƙawarin ubangijinmu mai faruwa ne tabbas alƙawarin da Allah subhanahu wataala yayi zai tabbata babu shakka tare da shi wa yaquluna suna cewa subhan nan ne ko wa yakhruna lil adqani ko suna faduwa akan huskokin su yabkuna suna kuka saboda abin da qur'ani ya kunsa na gaskiya wa yaziduhum khushu'a sai yana ƙara musu jin tsoron Allah saboda sun karbi abin da gaskiya kuli da Allah ka ce da su ku kira sunan Allah ku kira shi da sunansa Allah awi da Rahman ko ku kira shi da sunan Ar-Rahman ayyan mata da duk wanda kuka zaba kuka kiraye shi da shi falahul asmaul husna ai yana da sunaye kyawa me dalilin sauka wannan aya manzo Allah ya zo bakin kaba yana ya arrahman ya arrahim ya Allah Abu Jahl sai suka zo suna to ashe shi ba ma Allah guda na gare shi ba gashi yana ce Allah ko yana ce arrahman kenan da yake ce mana mu Allah la gare mu shi ma ba Allah guda gare shi to mi anna Allah mi anna arrahman kenan Allah ba guda na ba kun gane dabar ko akwai ɗauka hankali a cikin wani abin ko babu sai Allah ya ce da manzo maza maza tare sahabban ka gaya musu quli bi Allah in kun tashi kira na ku ce min Allah in ba ku so awir rahman awir rahman ko ku ce min arrahman ayyan mata da duk wanda ku izo cikin sunayen ko za ba ku kira banda su ma wallahu al-asmaul husna Allah yana da sunaye kyawawa in kuna so kira ni al-razzaq in kuna so kira ni al-ghafur duk ku kira Allah ce na amince duk sunaye na ne an gani sai ya kwanta shikenan wala tajhar bi salatika kada ka rinka bayyana karatunka shi sama sosai nan da salatika ai bi sautika bi qira'atul qur'an wajen karatun qur'ani kaka bayyana shi sosai wala tukhafit biha kuma kada kai kasa da shi ka sirranta shi ya zama a koyi wa wabtaghi bayna zalika sabila ka nemi mafita tsakanin wannan tsakanin bayyanawa da kuma sirrantawa malamai suka ce kamar yadda wasu kai kawowa idan ana karanta qur'ani a bayyane kahirai sai su suna zagin sahabbai suna zagin Allah kuma ya an kai a sirrance wayanda ake so a koya ma ba za su samu su koya ba Allah ce ku yi tsaka a tsaki dan me dan ku samu su koya ba tare da an yi suka game da Allah da Alkur'ani ba Imam Bagwai ya ambace bayanin wata rana manzo Allah ya wuce ya ji sayyidina Umar yana karatun Qur'ani da ƙarfi yace Umar naji kana karatun Qur'ani sauti yana hita ka dan rage ya wuce abubakar sai yana karatu kasa sosai sai ce na ji karatun ka ya ga sosai sai ka ɗan ƙara kenan sai ya zamanto tsaka tsake kenan da wani ka zo kana karatun gurani sai ka tsakaita kun gane ko duk da yake ibada ce amma ai da yadda ake yin ta wani zai ya ɗauki qur'ani ya dame ka yana karatu sautin nan yana shiga kunnunka inda zaka ce malam dan rage to shikenan kayi ta shi qur'anin ma za a ce abin nan mun zo muna cikin masallacin masallacin makka wani garzi ya ɗauki ƙudani yana tare da kira sai ni ce malam da Allah kaɗan saurara muna rage rage ai kamar na ƙara shida wai kamar ni banda imani ya ya yi na karatun ƙudani ya ce shirgi ya ana son irin wannan abin وقل الحمد لله kace godiya ya tabbata ga Allah ladhi lam yattakhid waladan Allah bai rike da a matsayin bai da da kun gane ko walam yakul lahu sharikun fil mulki sannan bai da aboki a wajen mulkin shi walam yakul lahu waliyyun min ad-dull sannan bai da wani majibancin al'amari ta in ya kaskanta ya taya shi ka san yanzu kana neman wasu to ku zo in abu ya gagare ni ku zo ku taimaka mani ko ba haka bane to shi Allah bai da wani da ya aje dan in ya kaskanta ya tallama masa bai da wani walam yakul lahu waliyyun min ad-dhul baya da wani majibanci al'amari na daga kaskanci mana wanda in ya kaskanta zai taimake shi bai da wannan wa kabbirhu takbira ka girmama Allah girmamawa Allah maɗaukin sarki ya samu dace. Ana nuna mun kamar minti biyar ya sauro, kuma za mu shiga suratul kahf ko ba haka bane. Idan idan Allah ya kai mana da gobe za mu shiga suratul kahf sai mu dakata anan ko wanda dai muka yi wannan daidai Allah ya ba mu lada na muka kuskure Allah ya yafe mana. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka.